على خير كتبه بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آل بيته المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa a wannan majalisi na fassara Alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai tara albarka masallacin Indimi Trust Islamic Center a nan garin Maiduguri jihar Borno. Yau muna yammacin tara ga watan Ramadan. Shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. wanda kuma ya yi daidai da tara ga watan uku shekara ta 2025 miladiya muna rakon Allah subhanahu wata'ala ya mana tofiki ya datar da mu jiya mun shiga bayani akan abin da shafi waliyai ba mun kai bayani akan irin bisharar da Allah ta'ala ya yi musu mun fara bayani mun kammala ba yau kuma na zai sake karanta mana ayoyin sai fara daga ala inna auliya Allah sai mu ci gaba daga inda muka tsaya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم نعم الله تعالى كسوى ألا أسور رأجي إن أولياء الله للي وليا الله مصويا الله لا خوف عليهم باب ونسور أدريس ولا هم يحزنون كما بذاسي بكين تشيبا لو أن جاوني بياني الذين آمنوا وكانوا يتقون waliyan Allah su ne waɗanda sun yi imani wa kanu yattaquna kuma sun kasance suna jin tsoron Allah suna kiyaye dokokin Allah suna bin umarninsa suna nisantan hannunsa to daga cikin sakayyar da Allah ta'ala zai yi musu ko ya yi musu lahumul bushra suna da albishir fil hayati duniya wa fil akhirah a wannan rayuwa ta duniya da kuma gobe kiyama albishir da Allah ta'ala zai musu gobe kiyama jiya mun yi bayani shi ne albishir da za a yi musu da gidan aljanna kuma a nan duniya malamai sun faɗi abubuwa da yawa kuma dukkanin su sun shiga cikin albishir din ya danganci irin yadda wato Allah ta'ala yake baiwa wani a hada masa biyu wani a hada masa uku wani a hada masa wannan a ba wannan abin da aka ba wannan wanda kuma ba a bashi wannan din ba wannan tafsir ne na tanawo game da malamai suka faɗa jiya mun faɗi abuwa kamar guda uku a sana a yi wa mutum kyawawan yabo a nuna salahinsa sannan kuma idan mutum ya zo rasuwa mu'mini ne mala'iku su zo masa bishara da gidan aljanna daga ciki akwai irin bishara da Allah ta'ala ya yi a cikin alkur'ani albishir da Allah ta'ala ya yi wa mu'mini a cikin alkur'ani waɗanda sun yi aiki na gari waɗanda sun yi imani suna da sakayya iri kaza a gurare da dama a kowane cikin alkur'ani kamar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa bashirin ladina amanu wa amilu salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kai wa waɗanda suka yi imani albishir waɗanda sun yi imani kuma suka aikata aiki na gari kai musu albishir cewa suna da gidajen aljanna to wasu malamai suka ce wannan ma ya shiga cikin lahumul bushra fil hayatid dunya domin ana karanta waɗannan ayoyi ne tun a nan duniya duk wani mu'mini yana sa ran ya samu wannan albishir sannan kuma daga cikin lahumul bushra abinda ya zo cikin hadisul wali kulawa da Allah ta'ala zai bai wa bawansa wali kariya da Allah ta'ala zai bai wa bawansa wali kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi zuwa ƙarshen hadisi Allah zai kare masa ganin jinsa ba zai ji abin da Allah ya haramta ba kariya ce daga Allah subhanahu wa ta'ala sannan da idonsa ba zai ga abin da Allah haramta ba da kunninsa da kafafuwarsa ba zai taka ya ji gurin da Allah haramta ba ba zai taba da hannunsa abubuwan da Allah ya haramta ba to wannan ma yana daga cikin da humul bushra sannan kuma amsa addu'arsa kamar da jiya muka yi bayani in sa'alani da utiyannahu in ya roƙe ni wallahi tabbazan bashi zan amsa masa wala in ista'adani idan ya nemi kariya ta daga wani sharri law uizanna wallahi zan kare shi wannan ma yana daga cikin lahum bushra a sannan daga cikin albushra irin kauna kaunarsa da Allah ta'ala zai sanya wa cikin zukatan mu'minai ya tabbata a hadisi idan Allah ya so bawa sai ya kira Allah ta'ala ya kira mala'ika jibril ya ce ya malaka jibril ina son bawa na wane ka so shi malaka jibril zai so shi sai malaka jibril ya kira a sama cikin mala'iku ya ku mala'iku ku ji bawa kaza da kaza a gari kaza Allah yana son sa ni ma ina son sa kuma ku so shi mala'ikun sama su so shi sannan kuma sai Allah ya sanya masa karbuwa a gurin jama'a da ka gani sai ka ji kana son sa da ka gan shi kana son sa da ka gan shi kawai kana kana ga alamun salahi tare da shi kana kaunarsa ba gaira ba dalili ba wani abu ya baka ba ba sanin sa kai ba wannan abu ne na Allah subhanahu wataala wannan ma yana daga cikin albishir sannan Allah ta'ala zai dajar da shi zuwa ga ayyukan nagari da yawa zuwa ga kyawawan halaye za ga kyawun hali yana da wahala ga wani amma shi abu ne mai sauki a wurinsa yawan ibada yana da wahala ga wasu amma shi mai sauki na wurinsa abubuwan da suke da wahala ga sauran jama'a da ƙyar za su iya yi sai ka ji shi ya yi cikin sauki hankalinsa a kwance saboda me saboda lutufi ne daga Allah Allah ne ya sauƙaƙa masa saboda shi waliyin Allah ne ya kaunaci Allah ya kaunaci manzon Allah ya kiyaye dokokin Allah sai Allah ya saka masa da wannan da duk wannan yana daga cikin lahumul bushra ta yi wani ya bashi abubuwa guda biyar shida daga cikin waɗannan abubuwa da muka lissafa ta yi wani Allah bashi guda ɗaya ta yi wani Allah ya bashi guda biyu gwargwadon imaninka gwargwadon tsoron Allahnka gwargwadon yadda Allah ta'ala ya ga dama to Allah subhanahu ta'ala ya dace da mu wasu ma har suna sa daga cikin lahumul bushra harkar karama duk sanda ana maganar wali maganar karama tana zuwa karama ita ce amrun lil khariqun lil ada yuzhiruhu Allah ala yadi wali min al-awliya wani abu ne wanda ya saba wa al'ada Allah ta'ala zai bayyana tare da wani wali kusa akwai mu'ujiza al'amari da wanda ya saba wa al'ada ya saba hankalin jama'a ya saba wa tsarin da Allah ta'ala ya yi na tafiyar da rayuwa Allah zai bayyana tare da wani annabi wanda yake da'awar annabta domin Allah ya tabbatar da annabtarsa irin sandan annabi Musa alaihi salam sanda ta juya ta zama ta maciji ga wannan ya saba ne al'ada da tsarin da Allah ta'ala ya tsara amma babu abin da yake gagarin Allah subhanahu wata'ala ana ganewa irin yadda annabi Isa alaihi salam yake rayar da matattu yake rayar matattu yake warkar da mai cutar barasu to duk waɗannan mu'jizat ne al'amari wanda ya saba wa ɗana Allah yana bai wa annabi wanda yake da'awar annabta domin tabbatar da annabtarsa sannan kuma akwai karama wani abin da ke saba al'ada Allah ya bai wa wani waliyi to wannan ma yana karkashin wata mu'jizar annabi waliyi zai samu wannan ne idan ya bi annabi ya imani da annabi ne zai samu wannan matsayi wannan shine a karama aqidar ahlus sunnati wal jamaa akwai karama akwai karama akwai wanda suke kore karama to wannan ba ba ba daidai bane akwai karama kuma hujja shine alwuqu kamar da malaman usul suke cewa alwuqu dalilul jawaz ya auku an gani tare da al'ummar da suka gabata da kuma a cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka akwai karama a qidar ahlus sunnati wal jamaa an gawayi alqur'ani Allah ta'ala ya bada labari dangane da Maryam alaihi salam كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله النبي زكريا idan ya shiga wurin Maryam alaihi salam sai ya tarar da abincin lokacin rani a lokacin sanyi abincin lokacin sanyi a lokacin rani daga yana kika samu wannan sai ta ce daga wurin Allah subhanahu wataala ga wannan a samu abincin da sai lokacin rani ake samu amma ta samu wannan abinci a lokacin sanyi abu ne saba mai al'ada wannan karama ce girmama daga Allah subhanahu wa ta'ala kamar kisar Jurayj mai bautan Allah a cikin bukkarsa aka tuhumce shi cewa shi ya yi wata mace ciki har matar ta haihu amma wani makiyayi ne ya mata ciki amma aka jebe shi aka yi masa sharri aka zo aka rusa masa bukkarsa ana ganin ka bawan Allah salihi ana girmama ka a shi kai dama mutum banza har ka yi zina da wata ka yi mata ciki har ta haihu sai ce ya tawassuli ga Allah ya tawassuli zuwa ga Allah yace ya kalli jaririn yace wai babanka yace arra'i makiyayi shine babana ba kai ba da wani karama abu ne wanda ke ya saba wa al'ada suka ce za mu sake gina bukarka da zinariya da gold za mu gina ya ce ba na bukatar zinariya kuma yi da bukarka zama ta kuma yadda da take ka wani karama a cikin al'ummu da suka gabata kamar da zuwa cikin sahih muslim wani bawan Allah yana tafiya sai ya ji sauti a girgije ka je ka shayar da gonan wani sai girgizan ya fara tafiya yana bi yana bi yana bi sai dai girgizan ya zubar da ruwa a wata gona sai dai ya sallama ya tarar da wani na tsaye ce ba Allah waye sunanka ke suna na wani wani sai ya ambaci sunan da ya ji a girgizan ya ce ba Allah ya ce me yasa kake tambata ne ban san ka ba ka ga kai mun sallama kana tambaya suna kana tambayar suna na me yasa ka ci ai gaji kaji kaji kaji kaji ga abin da ya faru me kake yin ya haka ya ce idan na samu amfanin gona ina kasa zuwa gida uku kashi dai in ci da iyalaina kashi dai in ba da sadaka kashi dai kuma in sake mayar cikin gona ga abin da ya ci ka wani karama ce a area akwai gonaki da yawa ba amma ba shayar da gonar kowa ba sai gonar su ka wannan abu ne al'ada a hankalce ne ya saba al'ada amma Allah babu abin da ba zai yi ba ana fahimta to irin wannan misalai suna da yawa cikin al'ummar da suka gabata in ka zo wannan al'ummar a cikin sahabbai da tabi'u da tabi'u tabi'in akwai misalai da yawa akwai sahabbai guda biyu Usaid ibn Hudayr da Abbad ibn Bishr ya zo cikin Bukhari da Muslim ko cikin Bukhari da kuma musulun na imam ahmad sahabban nan guda biyu suka je gurin manzan allah sallallahu alaihi wasallam da daddare suke tattaunawa har lokaci ya ja da za su kuma gidajensu kuma lokacin akwai duhu ba haske suna rike da sanduna a hannunsu da suka fita za su suka kama hanya za su tafi sai sandar ɗaya daga cikin su ta fara haskaka musu ta zama ta kuma fitila suna ganin hanya suna tafiya sai suka zo daidai inda za su rabu dan gidaje su daban-daban ne wannan yayi yamma wannan yayi gabas sai dukkan ne sanduna guda biyu suka fara haskakawa kowa sandarsa ta haskaka masa har suka ji gidajensu sanda ta yi haske wannan amurin harika al'ada wanda ya saba al'ada amma babu abin da zai gagari Allah subhanahu wata'ala zamanin sai na umar ina kan mimbari ita ya sari a aljanna akwai wani komanda da sai na umar ya aiki su zuwa yaki sai sai na umar kawai ya ji ana cewa ya sariya aljabal ya kai sariya ku koma karkashin dutse mutane suna ta mamaki me me ka wannan can daga baya ɗaya daga cikin rundunar ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wancan yakin ya zo madina ake tambayar sa waɗannan muna kan mimbari ga abin da umar ya ce ce babu shakka sun ji wata murya a iraki wa sham sun ji murya wani yana kiran ya sani aljabal kuma suka koma karkashin wato dutsen suka samu nasara akan makiyansu ibn kathir ya kawo a cikin hidaya wani ya ce wannan isnadin sa ya inganta ka wanda karama ce mutum yana madina yi magana kan mimbari wanda yake yana iraki ko sham ji magana ka wanda karama ce Allah ta'ala kewa bayansa wannan misalan suna da yawa musamman idan ana karanta littafin mujallali na tara na imam lalata littafin sa akhir bi ahli sunnah wal jamaa mujallali tara juz'i na tara na karshe ya ware dan abin da ya shafi karama kawai ya kawo kisoshi da yawa ɗaya daga cikin magabata akwai ata ibn abida as-salami kusulani tabi'i ne yana da wani almajiri sai aka zalunce shi aka kama shi aka kulle shi sai ya aika wa malaminsa a sa cikin addu'a an zalunce shi an kulle shi nan take sai ya daga hannu ya addu'a sai ce Allahumma inna nas in Allahumma innaka ta'lamu hajatana qabla an nas'alakaha faqdiha kawai ya Allah kai ka san da bukatar mu matsalar mu tun kafin mu roƙe ka saboda haka ka biya mana ita ya ce kafin su bar su fita daga gidan sai gashi wancan almajirin an sake shi ya rutsa a kansu yana da cikin karama amsa addu'a akwai bayan Allah salihi a cikin sahabbai akwai tabi'un da tabi'un tabi'i wadanda idan sun yi addu'a an san cewa Allah ya zai amshi addu'arsu daga cikin sahabbai akwai wanda yake idan ya rantse wa Allah Allah baya warware rantsuwarsa mutane sun san da haka har suna zuwa suna ce masa wani ka rantsewa ubangijin ka ne mana bukata sai ce ya Allah na rantsewa ga ai mana kaza sai ai kaza la inna awliya Allah yake da me suka samu wannan din imani ne ya kai munzalin da ya kamata takawar ta kai munzalin da ya kamata ta kai ana fahimta to kuma amma waye ne ya samu wannan karama wanda ya samu wannan karama shi ne wanda ya kiyaye sharaɗin imani da tsoron Allah ciki da wajen mumini zahirin wato da ke da sa kyakkyawa ba shirka ba bidiyoyi sannan kuma mumini mai tsoron Allah ba barin wajibai ba a ita harama an fahimta kuma idan mutum ya zama wali ba sharaɗi ba ne sai ya samu karama an fahimta galibi ana rabtin tsakanin abubuwan nan guda biyu in kai wali ne dole a samu karama a samu wani abinka ya fitar daban da sauran jama'a wannan ba sharaɗi ba ne domin akwai da yawa daga cikin sahabban manzon Allah ba haka to cewa suna da karama kaza da kaza ba domin game da malamai suke cewa karama wani sa'ili Allah yakan bai wa bawa domin ya kara masa daraja wani sa'ili domin ya tabbatar da imaninsa in ba ya samu karama ba zai samu jarrabawa sai Allah ya bashi karama domin ya tabbatar da imaninsa saboda haka ba sharadi ba ne to shi yasa daga baya aka fara samun kuskure baya da za a yi a gurin da yawa daga cikin mutane ko wasu ƙungiyoyi ko wasu tawa'i ka zama waliyi sai in kana da wani abin da yake ya saba wa al'ada wani ya bata ma rai in ka kalle shi kawai mutuwa zai yi da a ce wani waliyi an fahimta amma wani zai cutar da kai kuma ya zo na lafiya kai wannan ba waliyi ba ne inda waliyin Allah ne da wani abu ya same shi to wannan ba sharadi ba ne an fahimta to da suka hada tsakanin abubuwan nan guda biyu bayan da za a yi ka zama to waliyi dole sai kana da karama sai aka fara sakin layi muka mutane suka fara kirkiran abubuwa domin su tabbatar da cewa dole shi waliyi in ga an kawo abinci sai shi ba zai ci abinci ba ga jama'a an kawo abinci da safe yana cin abinci sai haka ko magana wali ba a kawo zahara sai ya haka da wali ga san wali yayi da wasu amma ba mu zai cikin dare sai da shi ji kaji da madara ya koshi an bai domin yana cewa shi wali domin ya gamsar da mutane shi wali domin bai haka ba in yana cin abinci tare da jama'a komai shi normal sai a ce wannan ba wali ba kamar yadda ake ba da misali na ko ruwan bagaja ne ko alhaji abu imam yana ji ya da wata shi wani ya je wani gari in za a je ta yi tafiya sai ta jama'a kuyi gaba sai shiga daji shi mutane suna tafiya noma sai shiga daji ya gudu ya gudu ya gudu ya gudu ya ji dabda garin sai ya samu wani tafki ya wanka sai shiga ya zauna da rawanin sai ya zauna jama'a sun zai ta kaka walihin Allah ce a ga wannan ba da ruwan bagaja da ta Hausa to wannan sun yasa galibi za su irin wannan rubutu da ake yi kisa ko labari ana hakaito rayuwar mutane abinda mutane suke a rayuwarsu shi ake za a zo a faɗa cikin sigar wasan kwaikwayo saboda haka babu talazumi tsakanin tsakanin karama da walittaka ta yi ka zama ta waliyin Allah amma Allah subhanahu ta'ala bai baka wata karama ba to saboda wasu saboda ta tabbatar da cewa dole sai sun nuna su waliyi ne ta hanyar nuna karama to za su yi rashin sa'a sai su fara ta'amuli da shaidanu wanda shine karamat shaytaniya sai a yarjejeniya da shaidani yawa shi dan hidima shi nan kuma ya maɗin shi ma ya masa hidima zai bar wata sallah ko zai sallah ba alwala duk abubuwan da suka saba a shari'a daga nan kuma shi dan sai ya masa hidima sai ya doke shi kashi wani guri shi dan zai iya yin wani ko a ga abincin wani guri abincin wani gari a gurinsa shi dan da zai ɗauka ya kawo masa ana ganewa wani zai bata masa rai sai ka ji ya faɗi shi dan da zai buge shi dan take sai mutane lokacin wannan waliyin Allah ba su kuma aboyi abubuwa na shirka da sabon Allah da yake yi domin ya samu wannan hidima shirin yi masa wannan hidima ya samu wannan ɗaukar ana ganewa to saboda haka karama akwai ta Allah yana ba da ita da wanda ga wanda ya dama kuma idan mutum ya matsa wa kansa cewa dole sai kai wannan matsayi shi nan zai wasa da shi imamu shafi bai kawai cikin al-muwafaqat wasu labarai labarin shi abin qadir jilani wata yana jin kishowa sai ga jirgi a saman su aka yi masa yayi ya sha ruwan sai ya ji a jirgin ana kiransa ya kai shi abdulkadir jilani na halatta maka ni Allah ne na halatta maka duk abin da aka haramta wa mutane yace la'natullahi alayka Allah ya tsine ba sai ya bace sai aka ce masa ga girgije ko an yi yi har ka sha ruwa yace da kai ya halatta maka duk abin da aka haramta wa jama'a ya kai ka san cewa shedani ne yace na san shedani ne da fadarsa na halatta maka abin da aka haramta wa sauran jama'a bayan da za a yi bayan manzan Allah sallallahu wani ya zo ya halatta abin da Allah ya haramta kawai da yake bawan Allah salihi yana da ilimi shi ya san gane wani amma an da misali yanzu mai neman suna ne mai neman shahara ne sai ya girgiza kashi ai ni an haramta mu abun da an halatta mu abubuwan da aka haramta wa zama haka shi ne yake wasa da su haka akwai ni malamin maliki abu bai sara almaliki yana tsaye a mihrabin masallacinsa sai bangon ya tsage sai ga wani haske sai ce ni ne ubangijinka sai ce Allah ya tsine ma sai ya bace to shi dan yana wasa da su zai iya wasa da mutum ta hanyar in mutum ya kulla balan sa dole sai ya zama to a waliyi dole sai ya zama to yana da karama wai hanyoyi da yawa shi yasa Sheikh Musa Ibn Taymiyyah rubuta littafin sa Al-Furqan baina awliya'i Rahman wa awliya'i Shaytan akwai waliyan Allah da Annabi akwai waliyan Shaytan bambancin mizani shine yaya mutum binsa ga Allah binsa ga manzon Allah ya tsaya masa akan addini yana saba dokokin shari'a ko baya saba dokokin shari'a wannan shine a ma'auni da sunan walittaka kuma ana wuce iyaka da yawa mutum yana ganin cewa shi ya kai munzanin waliyi har nan yana ganin shi ba sai ya sallah ba kuma abubuwan da aka haramta wa sauran jama'an halatta masa ana samun wannan kuma a ce waliyi ba Allah ne a wannan ba waliyi ba ne wani baban Allah ba ne wannan yana bi tabarkin shaidan ne imam sana'ani rasulullah salam ya rubuta littafi al-insaf fi haqiqati al-awliya wa ma lahum min al-karamati wal alṭaf abin sai ya rubuta wannan littafi dan raddi ga wani wanda ya rubutu akan waliyai yayi guluwa a ciki yana fadar cewa wato mutum zai kai munzalin walittaka ya kai munzalin walittaka kuma zai iya duk abin da yake so sai ce kun fayakun kun fayakun wani haƙƙin waye ne haƙƙin Allah kuma shi wancan yake cewa wali za su fita daga cikin kaburburansu bayan sun mutu su zo duniya su ya bukatun su koma ko bayan sun mutu din suna karantar da mutane suna ba mutane ilimi ka wannan abu ne wanda hankali ba zai karba to shine ya rubuta littafin nan idan ya musu raddi to akwai guluwi da yawa da wuce iyaka da ake ibn hajj malamin na malikiya a cikin littafinsa al-madkhal ya kawo kusoshi da yawa na irin yadda shaidanu suke wasa da hankalin wasu masu da'ar walittaka masu wato matsawa cewa dole sai sun samu karama ta kawo soshi da yawa ba ba dai sai mun kawo ba soshi na ban mamaki ba sai mun kawo ba to bayan kawo soshi sai yake cewa wa hikayatuhum hikayatuhum fi hadha al-ma'na qalla an tanhasib kisoshi da labarai na irin yadda shaidanu suke wasa da hankalin mutane da sunan karama ke suna da yawa walhasilu minhu abinda za a fahimta natijin da za a samu daga wannan annas shaytana la yatruku ahada shaytan ba zai bar kowa ba wala ya'asu minhu illa ba'da khurujihi ba zai je bai kauna daga daga madda kai ba batar da kai ba sai fa ka kuma bai bar kowa ba bai bar jahili ba bai bar malami ba bai bar sarki ba bai bar mai kuɗi ba komai ilmin ka komai salahin ka zai yi kuri zai kawo maka hari ba zai barka ba in ba ka dage da roƙon Allah da neman kariya daga Allah ba da roƙon Allah ba sai ya kai ka ya boro ka gurin da a gurin da baka tsammani to saboda haka bai halatta ba a yi gudu a wuce iyaka waɗanda suka ce babu karama babu walittaka ba wani wanda sun yi gudu waɗanda kuma wajen tabbatar da walittaka da karama suka wuce iyaka sun yi gudu wa khairul umuri awsatuha akwai walittaka akwai karama an bayan Allah salihai ne masu tsoron Allah za su samu ko ba lalle bane dan ka zama to wali sai ka samu ka samu a karama kuma duk martabar wali ba zai kai martabar annabi ba balle ma a ce yana zai yana zai samu wata dama kuma zai yi wani abin da yake aiki ne na Allah game da muka bada misali kun fa yakun to akwai waɗanda suke ganin cewa martabar wali za ta iya ta kai martabar annabi ko ma fiye to kaga wannan kuskure ne babba a martabar walittaka ana samu ne da tsoron Allah da imani da aikata ayyuka na gari to amma martabar annabi da ake ake samu ba da aiki ba zabi ne daga Allah ne zai zabi ba wa ya bashi martabar annabi ta sa imam tahawi yake cewa wala nufaddilu ahadan min al-awliya ala ahadin min al-anbiya ba za mu fifita wani ba daga cikin waliyai akan wani annabi babu wani waliyin da komai martabarsa komai imaninsa komai tsoron Allahnsa komai karamansa da za mu fifita shi akan wani annabi wani ƙulu abin da muke cewa muka imani da shi nabiyun wahidun annabi guda ɗaya afdalu min jami'il awliya martaba safi martabar dukkanin wali annabi guda daya da wani zabi daga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka akwai tarkon shaydan akwai tarkon shaydan wanda Allah wanda shaydan ya bar da shi yana sabon Allah yana shan giya yana zina wannan ya gama da shi ba ban to kullum harinsa akan masu kokarin neman rahmar Allah to in baka hankali ba kana bauta wa Allah kana sai ya jaka ya jaka ya jaka ya kai ka wani lungun da ba za ka iya ka fita ba to Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya tsare mana imani to Allah ta'ala bayan faɗa mana waliyai da irin sakayar da Allah ta'ala zai musu sai Allah ta'ala ke cewa la tabdila li kalimati llahi babu wani canji ga kalmomin Allah la tabdila ba wani canji li kalimati llahi da kalmomin Allah ma'ana abubuwan da Allah ya faɗa na alƙawari cewa zai yi kaza zai saka wa mu'minai zai saka wa salihai alƙawarin da Allah ta'ala ya yi to babu yadda za a canja daga cikin alƙawarinsa akwai alƙawarin da ya yi wa waliyai la khawfun alaihim wa la hum yahzanun wannan yana nan inda kai waliyin Allah ne mai imani mai tsoron Allah to wannan zai tabbata gare ka sanan lahum al-bushra fil hayati dunya wa bil akhirah inda kai waliyin Allah ne wanda ya imani da Allah kuma yana tsoron Allah wannan albishir da Allah ta'ala ya yi zai same ka za ka samu la tabdila li kalimatillah ba wani canji sam sam ba wanda isa canja abinda Allah ta'ala ya faɗan nan yana nan sai Allah ta'ala yake cewa zalika wannan da aka ba su na rashin tsoro na rashin bakin samun bishara wannan shi ne huwal fawzul azim rabo mai girma huwal fawzul azim banda wannan ba wani rabon da ba wani rabon da yafi wannan saboda haka sai kowa ya dage ya kyautata alaka tsakaninsa da Allah subhanahu wataala ya ji tsoron Allah subhanahu wataala kai ma a yau kuma harkar walittaka tana nan kowa a gori wai wa akwai waliyai bayan Allah sahibi amma ba za ka yanke cewa wannan waliyin Allah ne ba sai daga zaka zaka kyautata zato muna kyautata zato wannan ba Allah ne waliyin Allah ne kyautata zato amma ba za ka iya yanke ɗari bisa ɗari ba domin baka samu da cikin zuciyarsa ko ba ka kuma salahi ba salahi na zahiri kawai ba zai sa ka zai sa ka samu munzalin munzalin waliyin da ake faɗa ba muhimmi daga ciki game da muka yi bayani wa shifa'un lima fi sudur cututtukan da zuci ga wannan shi ke da wahala salahi na zahiri ko ya ko da yawa suna da salahi na zahiri amma cututtukan na zuci ba waliyin Allah ba su da cututtukan na zuci saboda haka salahi da ake magana zahiran wa batinan Allah Allah ta'ala ya latar amin wala yahzunka ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون na'am Allah ta'ala yake cewa wala yahzunka qawluhum kada zancen su ya bakanta maka rai innal izzata lalle daukaka lillahi ta'ala ce jami'an gaba dayanta huwa as-sami'ul alim Allah shine mai ji al-alim masani anan Allah ta'ala yana lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ولا يحزنك قولهم kada ya bakanta maka rai qauluhum zancen su wani irin zance zancen su na suka su ce kai mahaukaci ne kai boka ne qur'anin nan kai ne ka kago shi ka ka ka kaƙe shi ka kawo shi ba Allah ne saukar da shi ba sukan alqur'ani zancen sukan annabtaka annabtakarka annabta da Allah ta'ala ya baka zancen sukan musulunci duk waɗannan maganganu masu cin rai da suke fada maka to kada ka biya waɗannan maganganu da suke fada maka ka samu bakin ciki kada ka yi bakin ciki innal izzata lillahi jami'a lalle babu shakka dukkanin izza izza ma'ana alquwa wal ghalaba wal qahr karfi na Allah ne Allah shi ke da rinjaye kullum Allah shi ke da nasara kullum Allah shi ke da ɗaukaka kullum al'izza wannan lijins duk wani nau'in izza ta Allah ce duk wani nau'i na galaba duk wani wata nau'i ta wani nau'i na galaba na Allah ne jami'an Allah ya kawo saboda tauhidi gaba daya nan kada maka fahimci cewa akwai wata izza ko wata dogaro wadda take ba ta Allah ba duk wata ɗaukaka da kaga a nan duniya Allah ne ke bayarwa ba wanda isa samu ya samu wata ɗaukaka ya samu wata daraja ba tare da Allah ta'ala ya yi ana fahimta wannan jumla ce ta aliliya ijma da bai kada ka yi bakin ciki dangane da maganganunsu kada maganganu da suke yi suke yi a kanka su bakanta maka rai don me domin su suna yin waɗannan maganganu ne domin su ƙaskantar da kai su wulaƙantar da kai su ƙaryata ka to wannan ba zai ƙaskantar da kai ba wannan ba zai wulaƙanta ka ba domin izza ta hakika tana gurin Allah subhanahu wa ta'ala ana fahimta mutum yi misali sai maka rayu wata magana a gaban a idonka ƙarya kake cikin jama'a wannan ba ya wadakanta ga ko ba ga ka yi magana cikin jama'a sai kalle ka da Allah kada ku kula shi wannan mahaukaci kuma da hankalin ka kake wannan ba ya wadakanta to suna fara waɗannan maganganu to kada wannan waɗancan maganganu da suke masa su sa manzo Allah ya ji wata damuwa wani kaskanci ba haka bane wannan babu abin da zai yi masa wannan ba zai taba martabarsa ba don me dan izza daraja tana gurin Allah subhanahu wataala in Allah ya bashi izza izza da Allah ya bashi daukaka da Allah ta'ala ya bashi babu wanda ya isa ya sauke shi daga wannan daraja innal izzata lalle izza ta'ala lillahi jami'an ta Allah ce gaba ɗaya Allah ta shi ne yake baiwa wanda ya so daraja wanda kuma ya so sai ya hana shi a daraja saboda haka kada ka damu Allah ta rai ka wala ya hasun ka domin maganganun suke fada masa a ɗabi'ance zai sa mutum ya samu bakin ciki to shi yasa Allah ta'ala ke cewa kada ya damu wanda babu wani tasirin da zai yi masa anan Allah ta'ala yake cewa innal izzata lillahi jami'a a wani gurin kuma yake cewa walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin izzata Allah ce da manzansa kuma da mu'minai malamai suka ce babu ta'arudi ainihin izza ta Allah ce shi ne yake baiwa manzo shi ne yake baiwa mu'minai abin nufi a nan a ta biyu walillahi izzatu wa rasuli wal mu'minin izza ta Allah ce kuma manzo shi ne ya cancanci ya samu izza mu'minai su ne suka cancanci su samu samu izza ba kafirai kuma ana samun izza ce ta hanyar bin Allah da manzansa man kana bi bil izzata falillahi al izzatu jami'a duk wanda yana son ɗaukaka to yabi Allah ya manza kamar da sayyidina Umar yake cewa nahnu qawmun a'azzana Allah bil islam wa mahma talabna al izza fi ghairi islam azalla Allah yace mu mutane ne larabawa da Allah ta'ala ya ba mu ɗaukaka albarkacin musulunci duk sanda kuma muka bar wannan musulunci muka ci za mu nemi ɗaukaka ta wata hanyar daban ba hanyar musulunci ba sai Allah ya wulaɗanta kafin zuwa musulunci wa ya san larabawa ba su da civilization why ba su da dukiya ba su da wani mulki mai ƙarfi a lokacin mulki mai karfi gudunwa harisa da rum su suke sufafawa wancan lokaci amma da musulunci ba larabin kawai badawi makiyayi yana tafiya kan rakuminsa mai cin dabino ya karbi musulunci ya je ya yaƙi farisa da rom suka dawo ƙarƙashin larabawa saboda musulunci to shi yasa in dai musulmi suna son ɗaukaka a kowane lokaci a kowane zamani a kowane gari ɗaukaka su ita ce su yi ko da addinin musulunci amma kuna ganin musulunci zamaninsa ya wuce ba wayewa a ciki da sauransu za ku tafi tare da zamani ba ruwanku da Allah ba ruwanku da manzan Allah ba ruwanku da alkur'ani ba ruwanku da hadisan manzan Allah ba za ku kiyaye dokokin Allah ba dole sai kun wulakanta yanzu ba shi da abin da ke ba ba musu ƙasashen musulmi su wa suke tafiye da duniya yanzu wanda ba musulmi su taru su mitin su fudda doka kowace ƙasa dole sai ta bi saboda an bar hanyar Allah subhanahu wa ta'ala to babu da za a yi a samu wannan daukaka dole sai an koma ga Allah an koma ga tabbacin Allah an yi riko da addinin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ke cewa huwa samiul alim huwa samiu shine mai ji al alim masani Allah mai ji ne yana jin komai daga ciki irin maganganu da suke bada maka maganganu na bakanta maka rai duk Allah ta'ala ya ji tunda ana Allah ya ji su to kada ka tada hankalin ka wadatu da wannan Allah subhanahu wataala zai saka musu ya ji kuma zai saka musu domin ji idan sa kai ya bata biyo baya ba kaga ji nan ne bai ga bukata ba misali mutum ya kawo yaro bane misali ya kawo kara wani da ke shi ko cuce shi ce baba an da ke ga yaron kuma yana da ce naji naji sai ka ka ci gaba da harkokinka ga yaro ka ta wannan yaro baka ta bukatar sa tunda baka taimake shi ba Allah ya ji ba na aka tsaya ba ba na zai saka musu abu na biyu kuma kai kuma kar ka damu tunda Allah ya ji babu abin da ke gagarar Allah subhanahu wataala Allah zai dauki mataki akan wannan al'alim masani kuma Allah shi ya san irin hukuma wadda ta dace da shi kamar wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai zalunci al'amarinka zai kare ka maganganun da suke maka babu abin da zai cutar da kai wannan kamar da muka faɗa tasiriya lalla shi ne ake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da irin cutarwa da yake fuskanta yake samu daga gurin kafirai kuma wannan ya kunshi albishir cewa Allah zai taimake shi tunda Allah ya ji kuma Allah ya sani saboda haka Allah zai taimake shi kuma haka ne faru Allah mu da kun sarki ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma cikin wannan akwai darasi ga masu wa'azi duk da za ka tashi ka faɗi gaskiya ka kira ka kira mutane zuwa ga tabbacin Allah subhanahu wa ta'ala za ka ji maganganu iri iri za ka ji musamman in za ka dage ka faɗi gaskiya domin gaskiya tana da daci tana da daji da yawa daga cikin mutane ba sa son jin gaskiya abin da shafi rayuwarsu abin da ya shafi addini ana son rufa rufa to in Allah ya hore ma za ka faɗi gaskiya kana kiran mutane zuwa ga tafarkin Allah to za ka ji maganganu iri na bakan dama ka rai domin a wulakanta ka wani zai zo akan idon ka zo ya tsaya gaban ka faɗa ma bakar magana ya faɗa bakar magana wanda bai kai ka ba saboda me saboda kan faɗi gaskiya kai mai wa'azi saboda haka sai ya haƙuri kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma kaji al ulama to waratul anbiya ne fa babbar magana ce zaka gaji ilmin su zaka gaji halayen su zaka gaji gaji haƙurin su ba ko ilimi ne zaka dauka kana karantarwa kana wa'azi amma halanka ba kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam warasatul anbiya wajen ilmi wajen halaye wajen mu'amala wajen hakuri wajen gudun duni sannan ne zaka zama to cikakken warasa to Allah subhanahu wataala ya dace da mu aya ta gaba Allah ta'ala ki cewa ala asara ra'aji inna lillahi lalle na Allah ne man fi samawati waɗanda suke cikin sammai wa man fil ardi da waɗanda suke ban ƙasa wa ma yatabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka ababen da mutane suke bi koma bayan Allah ba abokan tarayya ne na gaskiya ba in yatabi'una illa dhanna babu abin da suke bi sai zato wa in hum babu abin da suke yi illa ya suna sai suna saci faɗi suna ƙarya a nan Allah ta'ala yake nuna mana mulkin ƙarfin mulkinsa ala ku saura ku ji inna lillahi na Allah ne babu shakka babu makawa ba ku kuntu man fi samawati halittu da suke cikin sammai dukan mala'iku waɗanda ba ku ganin su duk na Allah ne wa fil ardi da wanda suke wato ban ƙasa duk na Allah ne khalqan wa milkan wa abida shi halice su mallakin sa ne duk bayansa yana hukunta abin da ya ga dama a cikin su yana sarrafa al'amuran su yadda ya ga dama babu wanda ya isa ce dan me ya Allah saboda me saboda mulkin sa ne halittarsa ne وما يتبع وما أنا النافية أنا غاني و هذا بسر ليه بسر استفهامي أما كما إنكاري أكيد فسر تبركو ما نافية وما يتبع الذين دون من دون الله شركاء ولن بسكي بوتكم بايع الله ababen da suke bi din nan ababen da ake bauta musu kuma bayan Allah nan ba ababe ne na tarayya na gaskiya ba ana fahimta laysu shuraka ala al-haqiqa su a da'awarsu su kafirai suna ganin gumakansu ababen tarayya ne da Allah subhanahu wataala wannan a ganin su a su ne amma alal hakika ba abokan tarayya ne ga Allah ba ana fahimta wannan da'awa ce kawai domin Allah da yake da mulkin sammai da karsai shi ne yake da mallakar halittar da suke cikin sammai shi yake da mallakar halittar da suke ban ƙasa kuma gumakan nan halitta ce ta Allah ta yaya za su zamanto abokan tarayya ga Allah bisa ga haƙiƙa wannan baya ruwa masu fadar wannan ƙarya suke zance ne wanda babu hujja a kai an gani fuska ta biyu istifami ma'ana ababen da aka ake tarayya da su da Allah masu sanya ababe na tarayya ga Allah ne suke bi ma'ana ma ba abin da suke bi sai shirme to dukkanin natijar ɗaya ne dukkanin fasarori guda biyu natijar ɗaya ce sai Allah ta halaki cewa in yattabi'una illa dhanna babu abin da suke bi su masu bautawa gumaka illar zanna sai zato zato wanda yake mara rauni zato wanda yake mai rauni akwai zato wanda yake mai rauni domin zato iri biyu ne akwai azannul marju akwai azannul rani to zato da suke bi ma'ana shakka ce ba ta kai mashakka ba zato ne mara rauni zato ne mai rauni wanda babu hujja a kai zato mai rauni da suka yi shi da suka zaci cewa suka ɗauka cewa gumakan nan za su musu amfani ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah sulfa za su kai mu zuwa ga Allah za su kusantar da mu zuwa ga Allah to wannan zato ne na ƙarya zato ne wanda ba a gina shi akan dalili ba domin kuma kan su halittar Allah ne ba sa iya amfanar da kansu ba sa iya kawar da cuta daga gare su balle su amfana da wani balle su cutar da wani saboda haka babu wata hujja akan wannan zato babu wani dalili akan wannan zato wa in hum illa yakhrusun babu abin da suke bi sai yakhrusun suna saci fage suna ƙarya yakhrusun malamai suna fassarawa da yakdibu suna ƙarya amma asali al-kharsu shine at-taharruf ka kaddara abu saki faɗi ba tare da dalili ba to a takaice da anan da zannu da alharsu duk abin da ake so a nuna mana abin da suka gina ibadarsu a kai abin da suka gina ibadarsu a kai babu hujja zato ne ƙarya ce ana fahimta tare kuma ana nuna mana kada mutum ya gina abu akan zato ba hujja wannan da kafirai ake magana amma kai ma musulmi ka shiga ciki zance mara hujja kada ka gina hukunci a kai kada ka zaci wani abu ka gina hukunci a kai ana ganewa iyyakum wadhann fa inna dhanna akbar hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wani amma zato wanda yake an gina shi akan dalili azzannu rajihu 70 cikin dari haka ka dauka wannan zaka yi aiki da shi tamanin cikin dari haka ka ɗauka wannan za ka yi aiki da shi sittin cikin dari haka ka ɗauka haka za ka yi aiki da shi domin kowane abu idan aka ce za a gina shi ne akan yaƙi rayuwar kuma za ta yi ba kuma haka bane kun je gaban kotu kun samu matsala aka ce ka kawo shaidu adilai za ka ji ka kawo shaidu ne waɗanda kana kyautata musu zafi cewa su ne adilai ne ɗari bisa ɗari ne ba sa a ƙarya ko ko saba'in cikin ɗari sittin cikin ɗari tamanin cikin ɗari su din nan ba sa ne kaga ana ka gina kan me zato mai rinjaye amma aka ce maka kawo mutumin da ka yarda da shi ɗari bisa ɗari wanda ko da aka ce ma ka rantse da alkur'ani wannan ba zai yi ƙarya ba ba da rantse za ka samu za ka samu amma yana da wahala saboda haka sai a gina akan me akan zato karrajihi abubuwa da yawa kuce kuce na shari'a da yawa akan wannan azaljiya abinda Allah ta'ala ya koya a nan shine zato mara hujja wanda ba gina kan dalili ba har kawai mutum ya bushi iska ya ci abu kaza kaza ne wannan shine abin da aka hana to Allah subhanahu wataala ya dace da mu abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu gadarsa gaba daya abin da muka kure Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta wa iyayenmu da malamin mu Allah ya basa sa albarka a rayuwar mu Allah ya dace Allah ya dace zuriyar mu kasar mu Allah ya sauna da ita lafiya marasa lafiya Allah ya ba su lafiya bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana su shugabannin mu da sarakunan mu Allah ya sanya imani da tausayi da adalci a zakatun su Allah ya dakatar da su zuwa ga abin da shi mafi alkhairi gare mu da gare su da kasa gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku ilmi amfani ya ba mu ilmi aiki da abin da muka sani na gaskiya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك